بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن هدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da saduwa a wannan yammaci yau da araba da ran alhamis ashirin ne da bakwai da watan hudu bayan jiran manzo sallallahu alaihi wasallam shekara dubu daya da dari hudu da arba'in da shida ko wanda kuma ya dace da talatin ga watan goma jiran miladiya dubu biyu da ashirin da shida ci gaba da karatu mana tafsirin alkur'ani mai girma daga wannan masallaci namu mai albarka masallacin kiyamu sunna idan mu uwa ta fankari a nan cikin garin gombe fata jihar gombe muna addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya kara wannan gari namu albarka da sauran jarurukan mu gaba daya ya kawo mana saukiyar halin da muke ciki idan ba manta ba satin da ya wuce wancan mun tsaya ne a ƙarshen aya ta talatin daidai cikin wannan sura na albarka suratul baqara ina ga kuma kai da za mu tashi daga kan wannan aya za mu nemi ta ta insha Allah na Allah ci wani tsara
وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce wa in qala rabbuka lil malaika malaman larabci suka ce ir a kawo alifun a mishi kasa a kawo zalim a mishi ainihin sukun ko kuma a yi a samu alif da alhamza da kisra a samu zal da ɗauri a karatun gurgiya ke nan ko shi da ir akwai kuma inda a samu alifin da kasra a samu zalim da fataha a samu kuma alifin a gaba ko kuma a samu alif da kasra zal da alifin fataha wannan fataha kuma ya ja alif a gaban shi kuma shi ne za to da in da ina malaman larabci suka ce shi in duk inda ya zo yana fa'idantar da fi'ili mali abin da ya ci ina fata gano shi kuma inda yana fa'idantar da abin da zai zuwa nan gaba an gane ko suka ce in lil madi wa idza lil mustaqbal an bai zo da abu da kyau wannan shi na gurin farko sai suka ce amma idan aka samu ainihin in aka samu iza sai gaban da aka kawo fi'ilin bayi wanda kuma iza tana aikin fi'ilin da ruwani da aka ce wannan fi'ili ma din ana juya shi ne ko ma fi'ili mudari ina ba ta gane haka idan aka samu in aka kawo wanda fi'ili mudari ana juya shi ne ko ma fi'ili mudari bari ba ku misali Allah subhanahu wa ta'ala cikin alqur'ani mai girma yake idza jaa nasrullah wal fath kaga jaa fi'ili ne mali ina ba ta gane idan aka samu idza da wanda aka samu fi'ili mali ana juya shi ne kuma fi yi rubari aka iza daga da aka duka wani shala'a da aka ba na karantar da addu'ar shiga ban da ake saka ce iza da kala kaga ai bai shiga ba zai yi amma saka amfani da da kala aka Allah ce wa iza qara'ta al-qur'ana fasta'id billahi min ash-shaytanir rajim kaga qara'ata qara'a da fi'ili ne ba ina ba ta an gani nan qara'a da fi'ili wa fa'ili sai malamai suka ce ai ba sai ka karanta qur'ani ba za ka yi a'udhu billahi din kafin ka fara karatu ne ma za ka kawo kara ina fata an gane na san ɗaliban larabci wanda zai ainihin amfani su wasu kuma Allah ba su ladan farawo Allah ya ce wa in qala rabbuka haka na akwai kuma in alqur'ani da yazo gaban shi aka wasa fi'ili mudari sai ake juya shi da koma fi'ili mudari kamar cikin suratul ahzab wa in taqulu lil ladzi an'ama Allahu alayhi wa an'amta alayhi amsik alayka zawjaka wa taqillaha ai wa in taqulu din nan ai wa in qulta ne annabi ya riga yayi magana Allah ya bada labari amma sai ka ce taqulu ina fata an gane ma Allah yake cewa wa in kana rabbuka sai suka ce to wannan istin a wannan wajen waqi'atun ne mawqa'an wa qul bihi li'amil muqaddam sai suka ce dalla alayhi maqam ma'anar shi wa qul ya muhammad ya kai wannan annabi mai girma sallallahu alaihi wasallam ai ka ba wa al'umman ka labari ka ba su labarin ne lokacin da ubangijin ya ce wa mala'iku wai kana rabbuka lil malaikati ai ka laburta musu lokacin da Allah ce wa malaiku na ga muku wannan kalmar al malaikatu jami ne kwaya ɗayan sa malakun ina fata ne ina ga ta malakul mauti malaika mutuwa da kowa na tsoron shi ko ba ka ba amma duk tsoron shi akan tsoron Allah wani wasu da wani lokaci ka ji tsoron Allah ko ka ce ga malaika mutuwa ko ba ka ba to shi wannan mala'ikan mutuwar ya zo da shi a tsarayi ko yawa shi shi na abin da shahara da shi daga jin suna masu kaɗan tsorita a tsarayi amma ƙwa'ani allah ya kira shi ne da malakul mawuti kullum da wafaku
الذي مكن بكم ثم إلى ربكم ترجعون Allah ya kira shi da kun da tawaffakum malakul maut an kun ka ce da su ya kai wannan annabi mai girma sallallahu alaihi wasallam da tawaffakum ai yana karɓar rayukan ku malakul maut mala'ikan mutuwa ina fata an gane wannan shi da sunan da Qur'ani ya kira shi da shi da malakul maut ina fata an gane to malak kwaya daya mala'ikatu ainihin jami'i to ka gaya wa mutanen ka ko ka ba su labari lokacin da ubangijin ke ce wa mala'iku inni ja'ilu fil ardi khalifa lalle ni mai sanna khalifa ne a ban kasa muka ce kalmar khalifa shine wanda zai mai gurbin ka ko bayan ka rasu ko in ka yi tafiya ko in ba ka nan ko rashin lafiya ko na abu ya tsaya a matsayin da ya aikin da kake ko ba shine khalifa ba to sai Allah ya ce zai sanya khalifa a ban kasa sai malamin ta ce ya halatta a kira annabi adam da cewa shi ne khalifan allah bayan ƙasa na kuma su kira annabi adam da wani khalifan allah a ban ƙasa malamin suka ce bai halatta ba shi allah ba shi da khalifa dan ya sa ka zama khalifan shi ba za ka yi aiki irin nashi ba ko ba ka ba ba ta hudu ko sinatu wala nawu yankaki baya da suke shi balle bacci shi yasa malaman tarihi masu isra'iliya suka ce wata ra'an nabi musa alaihi salam ya tabbai Allah subhanahu wa ta'ala me yasa Allah baya bacci an ce Allah baya bacci sai Allah mace shi da dauki ainihin kwarya ya cika ta da ruwa ya dora akan shi rufe ina fata an gane ya cika ruwa kwarya da ruwa ya dora akan shi yana tsaye sai Allah jefa masa bacci me zai faru an gane ko da bacci ya nauyi shi din da fadi kwaryar ta fadi ruwan ya ya ce to inda ya bacci haka duniya da abin da ke cikin ne da lafiyar ma gaba ɗaya ina fata an gane domin shi ne wutar ne ko kunna shi shi yake jin tuyo komai ya sa da lata abu ko sai da tuyo wanda ya sa ce alhayyu kayyu alhayyu rayayye wanda baya mutu alƙayyu wanda ke tsaye wajen kula da al'amarin bayan shi shi yake raya su shi yake kula da su shi yake ba su kariya shi yake halittar su shi yake komai a duniya da lafiya gaba daya to a nan sai aka ce annabi adam khalifatun ne min Allah fil ardh amma ba za a ce ba khalifatun Allah fil ardh Allah ya sanya shi ne zama shugaba a ban kasa ina fata an gane da shi ya fara zuwa domin ko waje mai ka zo ka sara ka fara kafa gari kai da bibir aka ji kuma haka ba to shi ya fara zuwa duniya gaba daya akwai wani sarkin da bi shi babu akwai wani shugaban da bi shi ko wani mai unguwa ko wani gaci balle gwamna ce daga babu ko ba haka ba ko wani hakimi to to shi annabi adam alaihi salatu wasalam shi khalifan Allah ne a ban kasa bi ma'ana wanda Allah ya shugabantar da shi a ban kasa ya zama shugaba to Allah ya ba mala'iku labari zan halicci wani mutum na sa ya zama khalifa a ban kasa to me ya faru a ƙarshe sai suka ce ƙanu su mala'iku a ta ji abin fiha manyan su fiha shin za ka sa wanda zai farna a cikinta alfasadu kenan mala'iku suke tambayar Allah shin yaya Allah zai sanya wanda zai fasadi a cikin wannan kasa bayan Allah ya gyara kasar shi mun faɗa wannan aka ce me yasa mala'iku suke wannan magana domin dole ɗayan biyu ne in ma sun san ɗayan ko kuma wani abu ya taɓa faruwa kafin ne ina fata an gane sai mala'iku suke ce mala'iku kan ba su san ɗayan ba wanda ya alamu قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون aka ce kun ka ce da su la ya alamu man fi samawati wa man fi al-ardi ghayra illallah a cikin duniya da sabai gaba ɗayan ta kam ba wanda ya san gaibu ba Allah to anan ne sai waɗansu daga cikin malamai suke da'awan annabi ya san gaibu wani abu ne da ke da alaka da tauhidi yana da hatsari kuma an gane ko shi annabi alaihi salatu wassalam matsayin shi a wurin Allah ba wanda ya sani sai Allah ya halice ka rike wannan abu mai kyau babu wanda ya san matsayin manzon Allah sai Allah ya halice shi ya fi kowa ya fi komai duniya da lahira gaba ɗaya ba wanda ma ya zo kusa da shi a wajen daraja ko mukalla ina fata an gane cewa kan nabiyina fi ilmi wa fi khulqin wa lam yadaru fi ilmi wa la kanu yace ya tsere wa annabawa kan ba su ne fiye yin halitta ba to dukkan su ya tsere musu gaba daya fi khalqin a wajen halitta wa fi khulqin a wajen kuma kyawawa da tsaye yace wa lam yudanu ya ai ba sa ma zuwa kusa da shi fi ilmi a wajen ilmi wa la kan ko wajen karama duk wani mai karama annabi ya take shi da shi ne karamar tashi suna fata an gano alaihi salatu wassalam to matsayin annabi a wurin Allah shi ne ya fi kowa ya fi komai ya ce ka yi definition ɗin annabi a cikin kalma ɗaya ko biyu ka ce annabi ya fi kowa ya fi komai in dai kai halitta ne ba nan yadda ka da mutane da mala'iku da kowa da kowa to amma wannan kuma bai ba shi matsayi irin na Allah ba ina fata an gane shi ba Allah ba ne ba to ilimin gaibu kuma ilimi ne na Allah da yake barci kan shi ne wannan ilimin amma yakan sanar da waɗansu daga cikin bayan shi a alimin gaibi wala yadda ala gaibihi ala illa malaka banda rasuli shi ne masanin gaibi ko baya bayyanar da gaibin shi ga kowa sai ko waɗansu yardattu daga cikin mutane shi to annabi yana ci ina dan Allah ya yarda da shi fiye da kowa to idan aka ce abu gaibu ne sai masanin gaibu ya sanar da kai yanzu kai a wurin ka ilimi ne ba gaibu ba kun gane hukuncin abu duk gaibun da Allah ya gaya wa annabi to wannan gaibu a wurin annabi ilimi ne ba gaibu ba ne ba alaihi salatu wassalam dan Allah ne ya sanar da shi ba shi ya sani da kanshi ba ina ba an gane alaihi salatu wassalam to sai suka ce ya za ka sanya wanda zai ci farna a bankasa to sai aka ce ya tabbata ruwa daga Abdullahi bin Abbas cewa kafin halitta annabi Adam an halicci aljanu kafin annabi adam ina fata an gane an yi waɗansu halitta a ban ƙasa da su suka fara zama sai suka saba wa allah suka zama mahaifata suka zubar da jini suka yi fasadi duk abin da allah ba ya so yi da su duk abin da allah ya so suka ce ba za su yi ba allah ya turo mahaifu suka yaƙe su suka karkashe su gaba ɗaya suka tara da su ya zanto akwai salihin bawa a cikin su mutumin jirgi ya fi kowa kimani shi ne iblis ina ba ta gane a lokacin iblis su ne ahalin birni wa takawa wa ahalin abaimi ya fi kowa imani a lokacin to da wannan ne ake jin tsoron al'akiba ƙarshen al'amari a duk rayuwa ba farkon da sake ba ƙarshen ne a musu yasa ta ce wal aqibatu lil muttaqin kyakkyawan ƙarshe ya tabbata daga masu takawa to kullum ka dinga roƙo Allah Allah sa kai kyakkyawan ƙarshe ka dinga roƙon husnul khatima dan ƙarshe mai kyau shine magana ba ainihin farko ba ina fatan gano na abin da kyau kamar kai ne ka je makaranta kana kokari tun daga level 1 level 2 level 3 kai ko sai ka dinga shirme ka samu farko ka samu wa to komai karshen ake so ya kyau ba farkon ba so ake da farko da karshe biyu ya kyau amma karshen da fi kyau shi ne abin da ake bukata an gane ko to da suka yi barna aka halakar da sosai shi iblis saboda bawa ne sai na gari sai aka kai shi cikin malami aka ajiye shi to wannan ruwan ta abdullahi na abbas yawa daga cikin malamai suka ce ba zai faɗi wannan abin ba tare da ya ji labari daga wurin annabi rahama ba sallallahu alaihi wasallam suka ce za ka sanya wanda zai barna a cikinta wa ya suke kuntima ya su ainihin ya zubar da jini wa na hannu da sarfi da hamdi ko da kafin sula alhali mu ga muna muna tsarkake ka muna goge maka muna kuma tsarkake ka da attakadi su da attakadi mun fassara shi wancan satin korewa Allah abin da bai cancanta a jingina mishi ba da kuma tabbatar wa Allah abin da ya kamata a jingina shi haramun da yi wa Allah shirka ta kowace irin hanya ta ci Allah na da mata ko Allah na da ɗa ko Allah na da kishiya a cikin ayyukan shi ko yana da kishiya a wurin ibada ko a wani wanda ba Allah wani haramun ko kore wa Allah abin da bai cancanta a jingina da shi ba Allah shi kaɗai ne tallin tal wanda shi abin da ake so a jingina mishi shi ya yi halittu shi yake iko da su shi kaɗai cancanta abin da mishi ina fata an gano Allah shi kaɗai ke samar da akwai daga babu kun san wannan hausa Allah zai samar da akwai daga babu in ba Allah ba babu wanda ya duk wanda ya kera wani abu wani abu ya dauko ya sarrafa shi ya koma wani abu haka da koma haka ba amma babu Allah zai samar da kuma jona abin da kyau shi na anan sai malamai suka ce tsarkake Allah da attafarisu da attasbihu a kore wa Allah abin da bai cancanta a jingina mishi ba da tabbatar masa abin da ya cancanta a jingina mishi kala sai Allah ce da mala'iku inni a'lamu ma la ta'lamuna na san abin da ku sani ba Allah shine masanin komai ala ya'lamu man khalaq wa huwa al-latiful khabir to anan sai malamai suka ce me yasa Allah ya sanar da mala'iku zai halitta shawara su yake nima ko gobe to menene hikimar sanar da su aka ce ya sanar da su ne dan ya san amsar da za su bada ina fata an gane to wannan amsar da za su bayar da ita za a yi amfani a nuna musu daraja da farla a nan da an bar jana abin da kyau a lokacin da za a ma tambaya ka ba da amsa amsar da ka ba da amsar ka ce ba ta ne tambayar ba kun bar jana abin da kyau idan ana sa nuna maka wani abu sai a tambaye ka sai to Allah ba shawara yake da su ba a tambayar da ya musu na su ba da amsa ne amsar ta zama sanadiyyar daga darajar annabi adam alaihi salatu wassalam to da suke wannan magana cewar dan me za a halice shi to in kari suke kamar suna ta Allah ta ayi to aka ko kaɗan wato kamar mamaki suke yi bayan halice waɗansu sun yi ɓarna sun saba wa Allah me yasa za a sake yi wani wato ba sa su a halice wanda ya saba wa Allah kun mutum abin da kyau aka ce ba a suna inkarin kar a halicci Allah ga Adam bane a kokari suke na kar a sake halittar wanda zai yi fasali kar a sake halittar wanda zai zuwa da jini domin su mala'iku la ya suna la ma amaru wa ya faru da mala'iku aikin sabo gaba ɗaya bar cikin sunan mala'iku kuma Allah ke sabbi hudan laila wannan hara la ya turuna suna tasbihi dare da rana ba sa gajiya an gane ko yasa ce idan kai wa Allah girman kai fallazina inda rabbika yusabbihuna lahu bil layli wan nahari wa hum la yas'amuna duk wanda sun fa mala'iku su suna bauta wa Allah ne a kowane lokaci a kuma mala'ikan da ibadar shi kawai subhanallah ne bai da ibada sai wannan ita ce ibadar shi ita ce abincin shi ita ce wajen shi a kowane ibadar shi kawai su jira ne akwai mala'ikan da tun da aka halice shi su ke da har yau bai dago ba ba zai dago ba sai ran tashin kiyama ya tabbata a cikin hadisi annabi biyu ya gasu da ke isra'ila da miraji waɗansu suna tsaye waɗansu sun yi ruku waɗansu aikin su dawaki a baitul isa aikin kama mala'iku ke ina fata an gane kowa da aiki wani ɗan aike ne irin su mala'ika da biyu da mala'ikan mutuwa ɗan aike ne na karɓar rayuka ina fata an gane akwai ai wanda aikin su kula da hadari da gajimare ya kana gajimare ba wuri kaza kan wuri kaza ka zubar da ruwa a wuri kaza ya ne fata cikin hadisi akwai wanda aikin shi kula da iskar da ke kaɗawa akwai wanda aikin shi yana jira a bashi da wani bura ka ya rike abin da annabi ce kenan annabi ya gwada mala'ika baya dariya tun da ya je isra'ila da miraji ya ga bai taɓa dariya ba isra'il kenan annabi ce da mala'ika da biyu ko wannan ma ya dariya isra'il ba fara ya ga baki ma ba su kun fiska tun da annabi ba wasu ne ko ba ta ba ana ne kira shi zo amma ko ba mu shi ne mishi ba sai mala'ika da biyu ya ce da shi isra'il tun da aka halicci jahannama ya gani da bai kara dariya ba tun ran da ya jahannama da izin shi daga nan ko mu shi ne sake ba saboda tsoron Allah subhanahu wa ta'ala yace in dai in dai laifi nan za a sani daga ranar ko mu shi ne sake yi sai ibada kawai ina fata an gane waɗannan su ne mala'iku an halicce su kuma daga haske sannan in ban da ikon Allah ba abin da ya su gudu in mai sauri ne ko haske bai bi su gudu ba dan daga haske aka halicce su ba ke sa idan rana ta fito a lokacin haske ki ya dauko ne ko yana tafiya a cikin haske na wasu isowa da ga sauran gongowa yana bisi ne ana jira ya zo da rogana kafin da kai ina fata an gane a lokacin gudun haske aka gudun mala'iku yanzu kana kunna haske ana a lokacin da cika ko'ina ba a gani na tafiya a hankali kafin ina fata an gane to sai malamai suka ce sannan Allah ya ba su damar caccan da kamani wannan aka faɗa a yi akwai gidiyatu kalbi daga cikin daga cikin sahabbai malaikar jibril yana yin kamanni shi mafi yawan lokaci idan zai zo madina wurin annabi sai sun fa irin na wannan sahabi a ce malaikar jibril ne ka ci haɗa su daga gidi a layi da ya wuce a ce malaikar a gari shi kuma jari ba na gari ma ina gona ina fata an gane har sai da sahabbai suka gane cewa lallai ba shi bane ba annabi ce ai digiya mala'ika da biyu da ke so faɗi da naka so da kyakkyawan saurayi ne sau kowa kuma wani rasa an gane ko to a takaice waɗanda su ne mala'iku to sai Allah ce da su na san abin da ba ku sani ba cikin halittar annabi Adam ai da cikin hikima halittar shi daga cikin zuri'ar shi nan halicci annabawa da manzanni da sinfiru da ashuhadawu da mukarrabu da suhabu da duk waɗannan daga cikin zuriya ce na san abu da kowa ba sani ba shi kanshi annabi rahama a daga cikin zuriya annabi rahama bisa da zance mafi inganci cewa shi annabi an halice shi kafa annabi adam kawai ta zuriya ce ina fata an gane babu dalili a kan wannan wata rana mala'ika jibril ya zo suna hira da annabi wasu ya ce wa annabi gani na sai annabi ya ce da shi a lokacin da aka halice ka wanda wani tauraro ya shekara dubu a gabar ba ya shekara dubu a yamma ya shekara dubu a a kudu ya shekara dubu a arewa ki na samu labarai ya ce ai ne wannan ba ko shi ne wannan tauraro kawai labaru ne da babu aya babu hadisi an gane ko idan za ka daga darajar annabi wa sai ka kawo ta su ne ina fata an gane darajojin shi sun wadata a kawo su ta su ne idan ka ga ana kare kayan dangi dangin da suke kara ko ba ka ba shi annabi dan dangi ne ba bukatar kare darajar shi cikakkiya ce ina fata an gane waye kai waye kamar ka waye san asali da naka waye samu irin yabon ka tun da Allah ya yi ka duk wanda ki kama yi gaba an gane ko to da Allah ya yi shi to yabon ka ko sai ne kan ma ka yi shi ko gano da abin da kyau duk annabin da ya zo ba sai da ya bada labarin shi duk annabin da ya ya ce to mutane na idan na mutu za a wani annabin karshen zamanin sunan shi wani in ya riske ku imanin shi wanda bai shi daraja ba cikin alkawara da linjira ba da tafi da ba wani labari shi ba to Allah ya ce na sa abin da ban sani ba kaɗan daga ciki shi annabi adam za a fitar da ainihin annabawa da manzanni daga cikin ainihin zuwa shi sai Allah ce
وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين sai Allah ce wa allama Adam al-asma kullaha sai Allah ya sanar da annabi Adam sunaye kowai ya sanar da shi al-asma sunaye kullaha gaba ɗayan su duk wani abu da ka sani idan ya kalle shi a wasu ne shi ina fata gani mala'iku ko ba su da wani jini sai an gaya musu ai wannan shi ne kaza wannan shi shi kuma annabi Adam bai bukata a gaya masa wannan sunan bishiya yana kallo ya san wannan bishiyar shi wannan barke ne wannan faɗaci ne wannan da rijiya ne wannan ina fatan gani dorawa ce wannan kome da bishiyar kuka ba duk bishiyar da ya kana ne ba su wannan da biyu ne a wani masa da biyu ya ji ba kana da biyu ne an gane ko duk abin da ya kalla ya san wannan ita ce rana wannan shi ne wata wannan shi ne tauraro wannan shi ne gaba wannan ba abin da Allah bai sanar da shi ba ya san sunan kasa da sama in ya kalli kasa akwai lata akwai jar kasa akwai rairayi al'asma a kulla ana ba an gani da ya shiga aljanna duk abin da ya gani ya san sunan shi wanda ita ce kujera wannan garo ne kujera da zinare ne ko ba abin da yake bukata a faɗi sunan shi shi da wa'allama adam al'asma a kulla Allah sai ya sanar da annabi adam an asma a sunaye kulla a gaba ɗaya su ثم عرضه على الملائكة sai bitar da sunayen da wani to ana sai malaman larabci suka ce idan ka kalli al-asma'a jami'i na al-ismu a definition na al-ismu shine ma dalla ala shay'i in aka ce daga menene ma'anar suna shi da abin da ya nuna wani abu kawai shi ne definition ne shi ne al-ismu suna muhammad ya nuna wannan muhammad wannan abdullahi wannan ibrahim wannan musa wannan wannan fanka ina fata an gane wannan kebu komai an asma a cikin nan abin da ke nuna wani abu shine suna dama an ji yare ne kan abu guda uku alfi'ilu ko aljismu alfi'ilu a kan waɗannan su ne guda uku babu ne in ba ya zama suna ne imma ya zama aiki ne imma ya zama harafi ne menene suna abin da amma dalla ala shi ina fata an gani menene aiki ma dalla ala alfi'il abin da nuna aiki aikin kuma ya zama guda uku ko wanda ya wuce ko wanda ake ciki ko wanda za a yi nan gaba ko ba haka ba duk da yana shiga cikin fi'ili a ruwa amma akwai alfi'il amin to sai suka ce sai kuma harafi wanda ba ya karɓar kowanne kamar ba harafi ne wani bai da kowane irin ma'ana ko da da ma'ana in ka kara daya sai zama baba ko baba ka ga wani ma'ana ku gane abin da nake nufi baba na dini arba ba an gane ko yawwa to sai suka ce duk abin da harafi ne shi baya karɓar kowane irin alama kuma ba shi da ma'ana to Allah da ya sanar da annabi Adam ta wani zikiri ya san komai da za ka ce al-asma'a كلها جاكوها أما ذلك ثم أراد القوم جاكوا دميري نجم إلى مذكر الثاني ودمير كل دمير مقالا يجوز دمير مصحان كلي ساكت النساء لا يقبل دمير مصحان كلي دمير هم ya danganci mai hankali ne kaɗai dabbobi ba sa shiga cikin hulu haka jimadat da duwatsu da ruwa bishiyoyi ina fata an gane ba za shiga cikin hulu to sai aka ce dalili shi ne aka ce sunaye mala'iku sun shiga ciki mutane sun shiga da aljanu da dabbobi da tsirrai da bishiyoyi da duwatsu da duk abin da ke cikin sama da ƙasa ya shiga cikin al'asma'a to a ƙa'ida ta larabci ka rike wannan abin da kyau idan za a yi jami'i a cikin jami'in akwai masu hankali akwai marasa hankali masu hankali to ana amfani da lamirin masu hankali na akan marasa hankali ne kaga a dabbobi ba su da hankali tsirrai ba su da hankali duwatsu sun ji mata ne ba ba sa musu to idan za ka haɗa jami'in masu hankali da marasa hankali ko da marasa hankali sun yi wa garin jami'in masu hankali a kan ina ba ta gane da ya ka ɗauki da mutane da dabbobi da tsirrai suwa suka fi yawa sun fi mu yawa a dukkan da ke cikin ruwa kaɗai fi mutane yawa ina ba ta gane to halittun da ke cikin ruwa da na kan tudu da ababen da ba ka san su ba aka haɗa aka yi jami'in su da mutane to karin jayar da masu hankali akan marasa hankali kun gane abin da kyau shi yasa aka ce summa araba hulu ala malaika sai bidira da sunayen da malaiku yace to tunda kun ce me saka halitta wannan mutumin to ku ba labari me suna abu kaza da abu kaza to sani ba su malaiku ba abin da suka sani sai abin da Allah ya kai musu kun mutum abin da kyau idan malaika ya ga abu bai san sunan shi ba sai Allah ya sanar da shi ya yi wannan kamar ya kalubalance su ne dangane da falalar annabi adam da shi ba mai ilimi ne akan ko kuma babu ilimi to sai Allah ya ce fa qala anbi qulu bi asma'i haula ku ba ni labarin sunayen waɗannan ababa waɗanda kuke gani in kuntum sadiqina idan da gaske kuke a cikin da'awar ku ta kara alje to har sai malamin ta Allah ce anbi qulu ku ba ni labarin wannan ba umarni bane ba ku ba da labari kuma Allah ya ba su umarni za ka ce umarni akwai al'awamir allati yuqsad biha at-taklif akwai umarni da aka faɗe su ana nufin dole ai akwai umarni ko ba ba ba umarni ne na bai ma ne musu rabbanci ba an ba ka umarni ne na a gajiyar da kai an nuna ba kai sama misali kai ne kana da godiya ko mahaifi sai ce zai abu kaza sai ka ce ina ga bai kamata a yi ba sai ce duba ni labari ne ka za ka za ka za abin da baka da aminci ka ga bai faɗa ba dan ka ba shi ba ya faɗa ne dan mai da kure ka ku gano da abin da kyau to aka ce wannan kalmar ta an bi ne ku ba da labari Allah ba umartan mala'iku yake ba ya faɗa ne dan ka ce da su yace an bi ne ku ba da labari ya asma'i haula da sunayen waɗannan ababe in kuntum sadiki da inda kuka gaske kuke sai Allah ya ce
قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم
kafin ya suka ce su bahana ka san ya tabbata gare ka ya Allah la ilma lana ba mu da ilimi illa ma allamtana sai abin da ka sanar da mu innaka antal alim lalle kai ne masani dangane da dukkan komai alhakimu mai hikima mai tsara al'amura yadda suka dace Allah shine al-alim mai ilimi kuma cikakken ilimi ina fata an gane ai anta ya rabbana ai ya ubangiji mu kai ne al-alimu كل شيء مثلا دنگنا da dukkan komai alhakim fi khalqika wa amrika mai hikima a cikin halittunka da umarni da al'amuranka wa fi wa fi ta'alimika ma ta sha wa mali kama ta sha da kuma hikimar ka wajen sanar da abin da ka ga dama da ainihin hana abin da ka ga dama lakal hikimar ki zalik akwai hikima cikin haka wal adalul tam da kuma cikakken adalci to anan sai malamin ta ce malamin sun sallama wa Allah da ya ce kuma ni labarin dangane da sunayen duk abin da ke cikin aljanna ko abin da ke cikin sama ko abin da ke gaban su a lokacin ba su ce ba ba mu sani ba ya su ce su bahana ka na ilma na cikakken hada yake su bahana ka sarki ya tabbata a gare ka la ilma na ba mu da ilmi illa ma annabta na sai abin da ka sanar da ina fata an gane shi sa a komai ka zama mai ladabi ga Allah subhanahu wa ta'ala ina ba ka gani ka zama mai cikakken ladabi ga Allah cikin umarnin shi da ainihin hannun shi a lokacin da ya ce ayi ka yi wannan abun dan kana neman zartar da umarnin ubangiji da kuma neman lada a wurin ubangiji da wannan ne malamai suke cewa ma kar ka ce mai nade hikimar nan azumi da an ce azumi yana kara lafiya kai azumin ka ba abin da yana ne da kara lafiya ko kare kara Allah ne ce ai ina fata an gane me hikimar yin sallah ai sallah wato tana ainihin kamar motsa jiki ne tana ƙara ƙarfin kaza tana ƙara ƙarfin kaza duk wannan shirme ne kai sallah dan Allah ne ce a yi sallah to idan babu wannan hikima ba za a yi ba kenan kuma ta na wanda kyau ki sa ƙoƙarin gano menene hikima menene hikima malamai suka ce wannan kanshi wani lokaci bidiya ne na sahabbai ba sa wannan tambayar ayi kawai za su yi a bari kawai za su bari ina ba ta gani ba na ba ku labarin da ta'amal biyu ke ba Allah bai shara ba to wani tambaye shi wani malam me yasa ake kashe kasa ai saka menene dalilin kashe saka sai ce dalili shine annabi ne ta kashe ka inda kai ce mu kashe mu kashe ka ba ku akwai amsa sama da wannan annabi ya ce a kashe kuma da rana kuma sai mu kashe ya yi sa ba kai ce a kashe ba minti ɗaya ba ba na ƙara to shi sa idan Allah ya ce ai abu kaza ka aikata kawai dan za ka zartar da umarnin ubangiji ina ba ta gane idan ya ce a bar abu kaza ka bar shi dan kawai za ka zartar da umarnin ubangiji to sai suka ce la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim lallai ubangiji bain al alim masani dangane da dukkan komai al hakim mai hikima na'am
قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون bayan ubangiji subhanahu wata'ala ya umarci mala'iku su ba da labari menene sunayen ababe suka kasa ko suka sallama wa Allah Allah sai ce da annabi Adam kala ya Adam tabbas ya kai Adam menene ma'anar Adam malamai sun yi maganganu da yawa kalmar Adam ne ba larabci ba ce ba ina fata an gane kalma ce da waɗansu malamai suka ce na yaren ibirai ibirai a menene ibraniyan to wannan kalmar ibraniyanci da ake magana yaran har yanzu akwai shi a duniya ana yi an akwai wani yara ina faɗa an gani to sai suka ce amma ma'anar shi a wannan yaran shi ne attura atturamu ƙasa saboda an halicci annabi adam daga ƙasa sai aka samu wannan suna ina kuma ya tabbata haka ne shi ke inda tabbatar wallahu ala wa'ala ina fata an gane kamar da ce kalmar Allahu a wannan yaran ana nufin alhayu kamar rayuwa ko kuma rayayye ko rayayye aka ce saboda za su zama umar haya ita ce uwar rayayye malai sun saba da yau da wanda ban kan ma'anar suna annabi adam to amma kalmar sunaye na annabawa ba mu bukatar sai ka san ma'anar su duk wani annabi sunan shi ma'ana ne mai kyau in ba ma'ana bane mai kyau Allah ba zai ga wannan sunan ba ina fata an gane amma tabbas a cikin sunaye waɗanda ake ganin larabci ne daga sunan fiyayyen halitta gaba ɗaya alaihi salatu wassalam sai sunan annabi hudu da an annabi salihu waɗanda su ne ba da duk suke ganin cewa tabbas an yi larabci ina fata an gane almankarar kalmar sunan annabi nuhu yana ɗaukar li'irabi saboda haruffa ne guda uku amma ba wajen sunan duhu da arabci ba ne ina fata an gane to sai Allah ya ce ya adam ya ka annabi adam an bi abun bi asma'i ka ba su labarin sunayen abubuwa sai ba da gama rayu ya malaika da jirin ka san sunan wannan a sunan shi agogo wannan fanka wannan shi ne tada wannan ita ce kofa da duka gaya musu wannan shi ne kafe wannan shi ne kaza sai ba da wancan doki ke da doki aljanna wancan taguwa ce wannan rakumi ne wannan taure wannan akuya wannan tinkiya wannan rago duk abin da kaza zai kada sunan shi kaga wannan bishiya ta ce apple wancan kankana kenan eh, wancan ayaba wancan abarba a lokacin da yau daga wata nan da sabon abubuwa yawa ya dinga lissafa musu duk abu da ka aljanna sai ce wannan sunan shi gaba an bi hun da asma'i ba su labarin dangane da sunayen waɗannan abubuwa wannan ma an ba abu da asma'i a lokacin da ya ba su labarin sunaye suka dinga mamaki ya su ka halice shi amma duk ya san waɗannan ababe dangane su da sallalle a kona a watan tare da wannan halitta lalle inni a'lamu ma la ta'lamuna ya bayyana na san abin da ba ku sani ba kana sai Allah ya ce da mala'iku alam aqul lakum shin ban ga muku ba inni a'lamu ghaiba samawati wal ard kana lalle ni masanin gaibin sammai da kasai gaba daya mun yi da cikakken ilimin abin da ya faru jiya da shekaran jiya da abin da ke faruwa a yau da abin da ke faru an jima da gobe da jibi da gasa wani shi ne cikakken ilimin kyan amma duk wanda ya san ilimin yau bai san gobe ba ko ba ka ba ya sa Allah ya ce ma buɗar gaibu guda biyar duk wanda ya san su ya da awon gaibu ya da awon shi Allah ne in dai kana da ilimin muka guda biyar to ya halatta ka ce kai Allah ne in ka isa shi ne ce inna Allah inda mu ilmu sa'ati ilmu babu إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير
Allah ce inna Allah inda hu ilmu sa'a dan dai Allah a wurin shi ilimin tashin kiyama ne wa ya sai shi za ta shi kiyama babu hatta akwai scientist da suka yi bincike shekarun baya wasu gano wannan duniyar za ta kare tabbas yi bincike sun tabbata za ta kare an gane ko wai za a zo lokacin da babu ita aka ce yaushe da suka ce ba su sani ba aka ce ai in ka samu musulmi ko dan kawai da yawon ya san wannan ilimi kun kashe biliyoyin kuɗi kuna bincike kun gano ina ba a bashin musulmi da dan birni da dan kawai ya san duniya za ta kare aka ce kuma da wata aka ce kuma da lokacin to shi ne inda ba a inda mutum musa ilimin tashin kiyama a wurin Allah ta yi ba wanda ya sani shi za ta shi kiyama shi yasa da annabi aka tambaye shi mala'ika jibril yace da shi ya shira ta shi kiyama yace wal mas'ulu anha bi aqlama min sa'i wannan cikakken fasarar shi ba shine da mai tambayar da wanda aka tambaya duk wasai sa ina fata an gane da fasarar da ake yawa a islamiyya wanda tambayar mai wanda aka tambaya sani ba kuma da duk sun sani da amma da ilimin mu ne da kai ne da hafi ne da kai ko sani ba kina wanda larabawa suke nufi da wannan kalma bal masulu anha bi alama bil ni da kai ko sani ba ilimin na wurin Allah wal mazlum zai Allah shi ke saukar da ruwan sama ina fata an gane ba wanda ya sai hana ruwan sama sauka ko akwai ba wanda ya sai ko sai kuma ruwan sama Allah shi ke da wannan iko duk wani artificial ruwan sama da ake duk shirme ne kawai aka ci amfani da wani wai wa a yi shi wani ce to su suka dawo ke to da kace an yi amfani a dubai saboda wasu shirin wanda ya sauko wanda aka yi annaka ba ina ba ta gani a farwani da da wasu jihohi amfani a na mai dubu ne da wani dama kuke da ilimin sayansin balle mun laushi kawai allah ne ga daman kawo bala'i ina ba ta gani wanda ya mutu a ciki duk mai imani da allah gaba da wuce tafiya aljanna a wani ta wannan hanyar zai da aljanna duk abin da Allah shirya kuma hikima ce wani wannan bala'in da ya same shi sai ya koma ga Allah Allah so ke ya shiga aljanna dole shi kuma yawan matsiya ce Allah kuma ce sai ka shiga ya sa ka wato ne bala'in sai kare a masallaci ne tarbi shi to haka Allah za ka ce Allah na da hikima a hakimu ne kenan to sai ya ce wa ya alamu ma fil arham Allah shi kaɗai san abin da ke cikin mahaifa to da wannan ne sai wani yake cewa a yanzu an ci gaba ana sikayin an gano abin da ke cikin mahaifa za ka ce a kai baka san larabci ba ne ba Allah bai ce ba ya san abin da ke cikin mahaifa ya ce ba waya ala kuma fil arham bai ce ba waya ala kuma fil arham akwai bambanci tsakanin abin da ke cikin mahaifa da wa ke cikin mahaifa kun gane ko wa ya'lamu man fil arham shi ne ya san wa ke cikin mahaifa amma wa ya alamu ma shi da ram ya san abin da ke cikin mahaifa idan ce wa ke cikin mahaifa mace ne ko namiji ya biyu ne ko guda ɗaya ko guda uku da kuma indiya shi ba a yi su amma an ce wa ya alamu ma shi da ram abin da ke cikin mahaifa Allah ya san mace ne ko namiji talaka ne ko mutum dan siyasa ne ko dan kasuwa mai kuɗi ne malami ne almajiri ne nagari ne mutumin banza ne fari ne baki ne gajere ne ina fata an gane dan lokaci ne siriri ne sakasaki duk Allah ya sani awa wani to sun shigo ciki to Allah duk ya san wannan abu akwai nisan da ya san wannan abu shi ne ma nan wani adabin ma'ana kun gana da abin da kyau sai ya ce wa mata da riwar su ma ba ta ce bukatar rai ba san me za ta aikata gobe ba ba wanda ya san gobe ne zai sai ka zauna ka ɗauka ka da biyu kai shirin abubuwa ka ce gobe karfe bakwai na safe zan yi kaza da rana zan je kaza bayan kaza bayan asar ka zo duk ba ka yi su ba wani abu zai yi kusa aka da ko ba ta ba ko kama kwanta rashin lafiya ko na siya ko wata wani abu to kaga Allah shi kada ya san gobe kenan ta adam da dai planning amma bai da tabbas ta yi bisa da ya muke kawo shi ne mata da ne nafsu mata ta su ba da misali misali kamar yau na shigo gobe bana wajen kwana goma sha uku ba mu yi gari da sanin da shigo gobe a yau ina fata an gane wa mata da ne nafsu mata ta su ba da sai ana ce wa mata da rigar su bi ayi amin da mutu babu wata da ta san a ina za ta mutu Allah kada ya sai da za ta mutu a kasan kudai a wata kasa ne a wani gari ne ba wanda ya sani shi ne matar da rigar su ma za ta sabu ranar wa matar da rigar su bi ayi amin da inna Allah ya alimun tabbas Allah shi ne masani dangane da dukkan kudai habirun mai ba da labarin dangane da ababen da suka wuce to karkashin wanda sai malamai suka ce waɗanda su ne makullan gaibu guda biyar tun wanda ya san su ya san gaibu sai Allah ce da malaiku alama kullahu shin bance da kuma inni a'lamu ghaibas samawati wal ard lalle ni ne mai cikakken ilimin gaibu na sabbai da kasai gaba daya wa a'lamu ma tudun idan aka kawo kalmar tafdili dangane da ubangiji ba a fassara shi kamar da ake fassara dan adam an ce a alamu Allah ne mafi sanin abu ba na da abu wanda ya sani irin nashi bane ba amma Allah ya huce shi da sani kun gane abin da ake nufi in an ce Allah ne mafi sani dangane da dukkan gobe ba wanda ya sani da shi kamar za a ce wani yana da ilimi wani da da ilimi amma wani ya kuma da ilimi shi na Allah ba haka bane ba za ka ce zai a alamu min amri dukkan su masu ilimi ne amma ilimin zai biya na amri da an ce a'lamu a wurin Allah ba ana nufin irin wannan bane Allah shi ke da cikakken ilimin gaibin samai da kasai wa a'lamu ma tuduhu Allah ce ni ne kuma nake da cikakken matsani abin da kuke bayyanawa wa ma kuntum taktumun da abin da ku kasance ku kuna koyewa karkashin wannan sai malami suka ce idan ka kalli ilimin annabi adam da ya same shi wa annama adam asma' ta ka ce duk wani ilimi in ba wa'ayi ba ne ba ya ka samu ainihin kalan a cikin shi kun gane abin da ake nufi duk wani ilimi cikakken ilimi shi ne wa'ayi Allah ya ce annabi ya ce kullum ulumi siwar qur'ani mushkilatu ila al-haditha wa ila al-fiqh fi din al-ilm wa qila fihi bala haddathana wa ma siwahu wa waswasi shayatin sai suka ce to dukkanin wani ilimi wanda ba ya kima akan wahayi ba ne ka samu kuskure a ciki idan ka ka dauki masu bincike na zamani za ka kullu akwai turka da warwara a cikin binciken ina fata an gane idan ka samu wani risata ya risata ya diska wani wani abu ba ya shekaru a cikin sai wani zo kare ka shi ko kuma ya masa ja'a ko da ya rushe abin da ba ne ba idan ka dauki da wani zin misali ai a zamanin da shi yake rayu an yi da wani abu daga baya ba yan kocin kamar suka ci wannan abin ba da ke bane yana fata an gane to shi yasa duk wani bincike da za a yi a ilimin muka sai ka samu kuskure in dai abu ba wa'ayi bane ba ba zai zama ɗari bisa ɗari tabbas bane na shi yasa sai su ce da kai abu kaza yana kashe a bacteria 99% ko ba ka zai rubuta ba duk wani abu da zai kashe wani abu sai a ce yana kashe 99 cikin ɗari ko ma ce 99 da dubu 99 ɗayan ne ba zai ci gaba to dan adam kenan to amma duk ilimin inda Allah da shi ne cikakken ilimi wanda babu kuskure a cikin shi ya sa malamai suka ce daga cikin ababen da wannan ayat yake nunawa Allah ya bayyana falalar annabi Adam akan malaiku sannan kuma falalar ilimin annabi Adam ilimi ne na wahayi ilimi na milladunni daga wurin Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa Allah ya ce wa innaka latulqal qur'ana min ladun hakimin hamid kai kana karɓar ƙur'ani ne kai tsaye daga wajen alhakimu ko alhamid mai hikima kuma alhamid ba wanda abin gogiya kuma to sai suka ce duk wani ilimi wanda ba wannan ba za ka samu akwai matsala a cikin shi duk wani gyara da za a yi in dai ba gyara ne karkashin tsarin allah da mazo bai ka samu akwai matsala a cikin shi suka ce wani guna daga nan za ka gane cewa kanat siyasatu shar'iyya siyasa irin ta musulunci ba siyasa ta yan jagaliya ba ba siyasa irin ta yan demokaradiyya ba wanda ba ruwansu da Allah da manzo wanda suka ainihin mai da zalunci halal suka mai da haramun halal ina fata an gane su ga mutane kwana da kwanaki ba wuta saboda tsananin zalunci kuma hankalin su kwance yadda ce ba ma jin daɗi abin da ke faruwa kuma da kika san Brazil an samu guguwa da bala'i irin wanda aka yi ana kwanan nan aka samu black out wuta ya ɗauki amma cikin ƙanƙanin lokaci an gyara wuta cikin kwanaki gani ne guguwa ne wanda iska ya rike da kasar gaba daya ina ba an gane kuma kullum shugaban kasa sai a dressing nation ga matakan da muke ɗauka kullum sai shugaban kasa fito national tv ya yi mana ministoci shugaban erdogan na turkey darajar kudin toki da kai dan kan ya kori ministan kudi ya kori gwamnan sandarma ko kullum da safe sai ya yi bayani ya bayan kasa a kudi ga matakan da wani dauka a sai da darajar kudin yadda wani koma ne wannan shi ne mulki ba za su to sai ce siyasar shari'a abu sharu ita ta fi zama shari'a mun kulle siyasa ɗin dukkan wata siyasa duk siyasar da ba ta Allah da manzo ba to zalunci ne da yaudara da karya da cin amana da adalci akan wannan aka gina ta sai ce wa ahkamun nazira hukuncen hukuncen da aka saukar da su bina sama daga sama a anan su ne suke da cikakken adalci milin kawai ne na sha'anin aro daga hukuncen hukuncen da aka kirkira su a nan ne kasa ina fata an gane duk wani hukunci da ɗan adam da zai tsara shi ka samu bayan wani lokaci ya ce a mawa da idan ka ɗauki constitution ai masana ne professionals a kowane fanni suka tara suka rubuta tun daga ka ɗauki nasa engineering har zuwa wanda aka yake da shi ne na engineering amma kullum sai an yi kira a zo a sake review constitution a sake gyara gyara ai a nan ne mai samu ba ai a nan ne amma idan dokoki ne na Allah da mutum sun dace da kowane lokaci da kowane zamani da kowane manada a cikin suke da adalci da babu kuskure a cikin su shi sa na ce duk mutumin da zai ce maka wannan siyasar da muke ta Najeriya ko wannan takara na Najeriya son wannan abu shi ne son Allah ko son musulunci in ba ka son shi ba ka son musulunci daidai ke da abin yawa kuma ba shi na isa so domin ya ce ya fara a bbc aka ce wannan filmin ya tsaye yaushe zai kare ne ya ce ai kakka musulmi yana son kinsa so ya kare ba ya kishin musulunci ina fata an gane domin shakkara bai yawa musulunci ya gaba kinsa so ya yamma haka nan musulunci ya gaba siyasar mutar aljiya ta yamma ba abin da ya haɗa su kuma jan abin da kyau kuma in kana haɗa su kamar to bala'in da ake cikin musulunci ne ya wuce a yaudara mai da sunan musulunci aka amfani da shi aka zo aka shiga hannun da ke ci duk abin da za ka yi kan yaudara da addini wallahi ba za ka gane kyau abin da samu da shiga wannan halin an yi amfani da sunan Allah da manzo an yau da mutane an yi amfani da musulunci an yau da mutane sun sun san ƙarya suke yan siyasa wallahi tallahi ba da musulunci suke cikin ba dan su ci zaɓe ne shi kuma annabi ya faɗa mana cikin hadisi Allah baya duba kamannin ku baya duba wani girman jikin ku a wala ki yanzuru ila qulubikum wa amalikum kullum suka san Allah ke kallo da ayyukan kuma suna abu da kyau to duk lokacin da kai amfani da addini dan ka cin mota manufa to ka saurari abin da zai yi baya shine hanyar da cikin Allah ya yi Allah ya gane da al'umma mu ya yi gane da shugabannin mu wannan halin da muke cikin Allah ya tausaya mana ba da halin mu ba ya yi ba mu lafiya da zaman lafiya ya yi ya wani dukkanin mu da duhu na alheri subhanakallahumma rabbana wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته